على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أسعد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجد الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم خلي خلي بس أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركم ودعيو آه، cikin darasinmu na kitab al-mughir na maulana a shekar sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu muna cikin babi na talatin da tara inda maulana ya magana akan manhaj wato hanyar da shehu tijjani yake zikiri da yanayin shi da kuma yadda ya dace a yi zikirin wajen mabiyansa inda ya nakalto baituka na shekhan nazifi daga Al-Yaqutul Farida kuma ya kawo sharhansu a cikin Ad-Durra Al-Kharida inda shehi radiyallahu ta'ala anhu ya kawo fassara na wato fa ya laita murshidan li ahsani hay'ati ya kama ganin shi Abdul Aziz Ad-Dabbagh akan wato rawrawar jiki din yace wa fil ibrizi wa sami'tuhu radiyallahu anhu wa qad su'ila an ittirabi dhati an tambayi shi Abdulaziz game da raurawar jiki fi ba'd ahyan a wasu lokuta wa siyahiha da kowan su wa dakara sa'ilu annahu shi mai tambayan ya ammata annahu idan ishtaghala bi dhikri idan ya shagalta da zikiri wal ibadati hasala lahu dhalika wannan raurawar tana faruwa gare shi وخاف أن يكون من الشيطان لعنه الله sai ji tsoron kada haka din ya zamanto daga shedan la'aninne wa zakar annahu idza aqbala ala dunya ya ambaci cewa idan ya fuskanci duniya wa shagala biha idan ya shagalta da duniyan nan in qata'a anhu dalik haka sai yanke masa wa qala radiyallahu anhu shi abdul aziz sai ce inna ruha قد تنفض بالنور الذي فيها ko tunfadu ita rayi ana kada ta kenan tunfad tunfadu bin nuri allazi fiha alazzat eh ko kuma tanfudu ne saboda ga wannan muta'alliq bihi inna ruha qad tanfudu bin nuri allazi fiha alazzat ita ruhi tana kada hasken da yake jikinta a kan zati ne, shi ruhi kenan a jiki. Wa ya hasulu zati dalikal iqrabu sai wannan raurawar ya faru wa jiki a lokacin da wannan haske daga ruhi yake saraya ko yake kwaranyowa zati din. Fa ya hasulu zati dalikal iqrabu fasaratan tamudduha bihi fi halati ta'ati. a wani lokaci ita rayu ɗin tana taimakon jiki da wannan haske a halin ko raurawan a halin bauta wataratan ta muddu bihi fi halatin ma'asiyat a wani lokaci kuma tana taimakonsa da shi ne a halin sabo yadda za ka ji zuciyarka ta tashi akan abu tun aikin alheri ne ma kana samun wannan motsin hakanan idan kuma sabo ne ma za ka samu wannan motsawa فيحصل للذات خشوع وتارة تمدها به في حالة المعصية فبينما الشخص في معصية ربه يعد ذاك سامت أساب أبنجي آكف على شهواته يدع لزمت الشعوى الساعة إذ نفضت الروح على الذات سيروه wato ta kadawa zati bidalika nuri da wannan haske fa yahsulu lizati khushu'u sai kaskantuwa ga Allah ya faru wannan zati urju'un ila Allah tabaaraka wa ta'ala da ku ga Allah qala fala yanbaghi lish-shakhs idha hasala lahu dhalika fi halati ta'ati an yansibahu ila ta'atihi wa ibadatihi shi Abdulaziz Dabba ya ce, Bai dace ga mutum ba idan haka ya faru da shi wannan wato raurawar, a lokacin ibada ya danganta ta zuwa ga ibadan nan da yake kai tsaye fayadkhuluhu ko fayadkhulahu al-ujbu sai jiji da kai ya shige sa fayaqulu law kana min tilka ta'ati lama hasala fi halati ghayb fi ha fayaqulu law kana min tilka ta'ati yace da ya kasance daga wannan tsa'an ibadan ne lama hasala fi lama hasala fi halati fi halati ghayriha wato da bai faru a halin watanta ba kala wa hadha an-nuru al-hasilu lid-dati min ruhi wannan haske da yake samuwa wa zati daga ruhi huwa lid-dati bi manzilati az-zimami shine wato ragama na zati din wannan haske din kenan shine lizami shi li yaqudaha ila tariqi dan ya jata zuwa ga fa idza ra'aha adalat 'an at-tariqi idan ya ga zacin nan ta kau ga barin hanya wa khafa alaiha min az-zayqi ya ji mata karkacewa zahara alaiha ay ala zati li yaqudaha ila at-tariqi sai haske ya bayyana wa zati dan ya ja ta zuwa ga hanya wala yakunu illa fi man arada Allahu bihi khaira hakan baya kasancewa sai ga wanda Allah ya nufi su da alheri idh huwa li sababin idh huwa la sababun min asbabil hidayah shi yana daga cikin hanyoyin shiriya ne wa qad yakunu fi dhatin ukhra lam yurid Allahu bihi khairan wato wannan haske yakan iya zama a zatin da ma Allah bai nufe ta da alheri ba kawai zalaman duhu ne ya sudduha an tariqi wato zai zamo yana kare shi daga barin hanya wa yamnuha min ijabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa zatin amsawa ga Allah ko da mutum a shirari ne wani lokaci zaka same shi a wani yanayi wanda za ka kamar komawa ga Allah ne alhali ba haka ba. Duwannan magana ce ta shi Abdulaziz Dabba. Kala fali kulli zatin bau'un, kowanne zati ba wato ruhi ba, kowanne zati jiki tana da haske, la tamshi illa fi bau'iha, ba ta tafiya sai a cikin haskenta, fa in kana bau'uha yahdiha ila tsariki fahimu wa idan wato haskenta ya zamanto yana shi yadda ita zuwa ga hanya madaidaiciya to wannan ita ce zati da aka mata taufiki wato aka daidaita ta ta samu gamdakatar wa in kana dawuha yuzighu biha ko yazighu biha idan ko wannan haske yana karkacewa da ita ne wa huwa alladhi usammihi zalaman shine da zai ambace shi da duhu ba haske ba fahiyya makhzulatun abun tabarwa ce kuma qala radiyallahu anhu shab al-aziz ad-dabbagi ce wa fi ruhi 300 wa 6 wa 60 sirra a zaci guda daya ana samun sirri 366 wanda shi ko sirri a gaban ruhu yake daga ruhu sai sirru shi kuma sirru wannan wato za ka rika tafiya da shi za ka iya rika tafiya da shi iya wato tarakki da mutum ya samu iya sirri shi to kaji ce ruhi ɗin yana da sirri ɗari uku da sittin da shida wanda sirri wato na ruhin agwas yana daidai kan kaba ne shi a tiku ya faɗi magana nan a cikin madahilu rashad ruhin saɗin yana tsakiyan kaba ne a cikin wannan ruhi sirri ɗari uku da sittin da shida shi ne wanda shi ibrahim ya ce faɗa a diwani mutum in yaji zai tata da hankali wa ma qata'u fi sharqi wal gharbi fadfadan ila makkacin illa li shammi shada'i to da haka ana zuwa a shaƙi hasken ganshin sa ne to wannan shine ishara zuwa ga ruhaniyan gausi da yake sirrin shi din yana kan kaba ba da ita ce wannan shibiyar ƙasa ba yawwa to don haka ba cibiyar duniya ƙasa famin tilkal asirari daga waɗancan sirruka 366 sirrun lau amadda ruhu bihi zata da a ce ruhi za ta taimaki zati da shi labakar da'iman to wannan zati za ta zama to kullum a cikin kuka kaji wannan hadara yadda take kullum mutum kawai kuka zai yi wa min ha sirrun daga cikin sirri 366 nan akwai wani sirri law amaddatha bihi la dhahika da'ima da kullum wannan wato zati za ta zama to banda dariya ba abin da take to za ka samu akwai a cikin waliyai wanda ba sa dariya kwata-kwata to wannan shine hadaransu da aka samu a cikin waliyai wanda kullum ba sa yin shiru murmushi ba yanke a bakinsu to su kuma wannan shine hadaransu da a cikin wato azhabul ibris in ka karanta za ka samu waɗannan akwai sunayen su ɗin ma duka kowanne hadara ɗin da sunan shi to da haka wani in ka gan shi a turbune ba mugun hali ba ne hadaransa ne haka a cikin wali akwai wanda ko murmushi baya kamar ɗan fodiyo kullum ana faɗa sau uku ya taɓa yin dariya ranar da aka kashe yunfa ranar da ya shaka samu matkal da ranar da ya samu ganin annabi a farke shi uku nan kawai aka taɓa wannan bayan darasi ka zo mu ce mu yi karatu ajiye littafinka yau wato wadda abu uku sai aka samu ɗan fodiyo ya yi dariya ba ya yi to a cikin wali akwai irin waɗannan akwai wanda kuma murmushin baya yanke a fuskan shi kullum haka su suke famin tilkal asrari daga waɗancan sirruka na ruhi sirrun lau amaddaci ruhu bihi zata idan ruhi ya taimaki zati da shi la bakar da auke ƙara na hadawa la wato minha sirrun lau amaddat habihi la fahad da'iman da za ta taimaki zatin nan da wannan sirri to kullum ihu mutum zai rika shi lafa hadda iman walakinnaha la tamudduha illa bima sabaqa min alqadar ba ta taimakon wato zatin nan da waɗannan siruka sai abin da Allah ya kaddara gurgudo gurgudo dai haka saboda idan aka samu ɗaya daga cikin sirrin yayin ja'i islam ne mutum shafiya zai kawo ya zamanto babu maganar shi kawai kawai a wannan gurin shi yake kamar da misali mala'iku masu ruku'u ruku'u kawai suke masu sajada sajada suke masu tasbihi duk da ma kowa yana tasbihi to haka abubuwan suke wa kuntu ma'ahu radiyallahu anhu zata yawmin wato ya kasance tare da Sha Abdul Aziz wata rana zata yawmin bi mawdi'in fajalasa ma'ana rajulun wani mutum ya zauna tare da mu wa baina mashayikh radiyallahu anhu yatakallamu da yayin da Sha Abdul Aziz yake magana إذ جعل الرجل يسيح سياحا منكرا sai wani mutum ya fara ihu ihun kuma abin ki ne wa qala zalika min amrihi hakan nan ya tsawaita fa qala li ash-shaykh radiyallahu anhu ba'da zalika wannan da kake gani huwa shaykhun kabirun laula anna ash-shayatin tal'abu bihi inda wani ne sai a ce jazba ne ya ce a wannan shehi ne babba ba don shedanu suke wasa da shi ba wannan ihun da yake yi wato shedanu ne suke masa wa yufsiduna alaihi salatahu kuma suke bata masa sallah fa qultu ya sayyidi wa kaifa ta yaya kuma a ce shehun kabirun laula anna shayatin tal'abu bihi ta yaya za a ce haka fa qala radiyallahu anhu inna wajhatal qulubi ila Allah ta'ala hiya salatuha ya ce fuskantar zukata wa Allah yadda zuciyar mutum za ta fuskanci Allah shi ne sallan su'ai. Faƙultu, a inna wujhatal qulubi ila Allah ta'ala hiya salatu. Hakikan sallah dama zuciyar mutum tana rataye da Allah, sallan da kake ana so a rataya ka da Allah, shi yasa aka ce al-musalli eh yunaji rabbuhu. As-salah hiya mahdhu munajah, mahd munajah. دهك العبد في الصلاة يكون مناجيا لله تبارك وتعالى to abin da ake so zuciyar kullum ta tafi a haka ne mutum ya zama ya ɗamfaru zuwa ga hadarin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wato fuskantar sallah إن وجهة القلوب إلى الله تعالى هي صلاتها كما أن ركوع الذات كما أن ركوع ذات دمكي وسجودها هي صلاتها شين سلا أما وأن شين حقيقة سلا وإنما شرعت الصلاة وسائر الطاعات أن شرعا تسلى دسورا إبادو لتحصيل هذه الوجهة دوا تسامد دوانا فسكنتا شيء فهي نتيجة العبادات وتشين ساكمكم إبادا دكا زكاتا su fuskanci Allah kullum shine ake so a duk wani ibadan da kake yi ba kawai ka yi duka ka daga ka yi waye assalamu alaikum khalas kan manta sala ai ka gama sallah ai na idar shikenan ba anan ake ake ake tsayawa ba wa fa'idatuha allati hiya sababu ribhi al-abd da kuma fa'idar sallar wanda shine koko ibada wanda shine sababin riban bawa wa rahmatuhu فإذا رأيت الشياطين فإذا رأت الشياطين شخصا إذا شيطان سك جمتم أراد أن تحصل له هذه الوجهة واتو ديسو ونن فسكنتر تسامو قريش من ذكر أو سماع كلام رقيق توجن أنا ذكري كوكو ياجوني كلامي مغانا تتوسى أو نحو ذلك نفضوا على قلبه فأفسدوا عليه وجهته حسدا لبني آدم وبغضا فيه kawai shedan in ya ga bawa zuciyarsa za ka samu fuskarta ga Allah sai shedan ya zartu sai zo ya bata masa wato wannan fuskanta saboda hasada da kuma ƙiyayya kamar da muka karanta ba ɗaya ba biyu ba hadisi inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam tunda kaga yana gudu a cikin jini ne zuciya kuma shi ne santan jinin ma ko daga nan ne jini yake fita aiko muhja to da haka sai ya zo ya ceki wannan zuciyar sai ta juya wa Allah saboda kada zama bawan Allah to shine abin da ya nufa da shedanu suna bata masa sallah fatahsulu لهذا الصائح مفاسد سأسموات برناج ونمي كوة منها فساد الوجهة التي هي سبب ربحه ومنها أن يظن أنه على شيء daga cikin da shi cewa shi fa yana kan wani abu wa minha ma yukhsha alayhi min al-inqita daga cikin wato barnan akwai wanda za a ji masa tsoron yankewa li annahu bidhalika siyahi da wannan kuwa ya zunnu annahu ala shay وكذلك الناس هكا متاني يظنون أنه على شيء سوى شيء فينا كون أو باون الله ني يشيرون إليه وتوسيس فارنوني إزوا قريسة واني فباون الله ني كما أنشي ويل لمن أشارك إليه الأصابع bone ya tabbata ga wanda in yatsu suke nuni gare shi ko da alheri ne balle sharri eh qultu مولانا يتشي ومما يؤيد هذه الحكاية التي ذكرها الشيخ الزروق ومما يؤيد هذه الحكاية التي ذكرها الشيخ الزروق أبن ذيك أرفف وانا حكاية للشيخ الزروق أحمد الزروق يا أمتا رضي الله عنه وملخصها تشنتا أن قوما من الفقراء وسمتاني أتكين صوفاي كانت عندهم بفاس مبيتة وأتسنى دمكوينشي أفاس fakallamu shakhsan sadiqan fi dhahabi ma'ahu sai suka yi magana da wani mutum mai gaskiya su tafi tare da shi amma wa kana a'ma shi ko makaho ne fa zahaba ma'ahum ila al-mawdi'i suka tafi zuwa ga wannan guri fa bainama hum yadhkuruna yayin da suna zikiri in qala ash-shaykh al-a'ma sai ga tsoho makahon ne yana cewa radiyallahu anhu ya qaumi قد دخل عليكم الشيطان في صورة عنز biquruniha kaji yace ya jama'a shedan fa ya shigo muku a suran akuya da kaho Allah masa mukashafa suna zikiri ana ta tsalle ana ta ihu sai yace a'a shedan ya shigo to kaji fa masu yin jazba da ihu abubuwan su ta inda suke zuwa eh eh يا قوم قد دخل عليكم الشيطان في سورة عنز بقرونها ثم قال فمن صاحب الغفارة الحمراء منكم فإني رأيت الشيطان يشم يشمه شما عنيفا إيه wannan ghifara din ban gane shi ba eh yace wane ne ma'abocin ko zamu ce tufa zamu duba ma'anan shi eh wane ne ma'abocin wato Abuja dan ya ga shedan yana shakansa shamman anifan shaka ko mai tsanani ثم صاح الأعمى وقال إنه نطحه بقرونه شيئا ما يتنكري شي دك هنسا حتى شاخت هرواتو آه هرواتو يا صوفا فلم يفرغ من كلامه حتى صاح صاحب الغفارة وخرج عن هسي إن باني دوب غفار النام كارتم بزيف تمام ألا توقف خلاص نواصل بس خرقة تلبسها المرأة تغطي رأسها كلين يكون زامش shi kenan shaidan ya ce a hatta faha sahibul gifara ce wa kharaja an shissihi sun maƙalar a'ama wato wannan ma'abocin kyallen ya yi ihu har ya fita daga yanayinsa sa'annan kafin maƙalar a'ama sai wannan makahun ya ƙara cewa wa man sahibul libasil fulani ya ce wane ne ma'abocin tufa kaza kuma minkum fa inni ra'aytu shaytana qad intaqala ilayhi yashmuhu naga shaydan ya kaure zuwa gare shi yana shadan sa thumma saha shi ma sai ihu majzubi laqad natahahu wallahi bi qarnihi yace shaydan ya tunkure shi da kahonsa nabhatan munkaratan kuma tunkuri mummuna fasaha almashum take shi ma sai ihu wa ghaba an hissihi ya bace ga wato barin gani shi akwai ana ba da labari wai sufa idan mutum yana yin zikiri zai haukace sai na sharif jidda ake ba da labari na ji a zawiya ana faɗan magana na wato wani mutum da ya yi zikiri sai ya samu matsala sai aka ce mushi aiwa ne ya yi zikiri ya samu matsala ya ce a ba shi da lafiya dama ta yaya ƙur'ani da Allah ya ce fihi shifa waraka ne a cikin zikiri kuma a ce mutum ya yi zikiri ya haukace ya ce dama ba shi da lafiya amma ba zikiri ba zikiri sai da ya warkar ƙur'ani ne faɗa saboda haka duk wani abu da kaga mutum ya ambaci Allah ya shiga to ya Allah yana da iska ne amma ba zikirin bane ko kuma aljani ne yazo ya taba shi amma ba zikirin bane kamar yadda wannan maganar muke karanta yanzu shikenan yace wa ghaba an hissihi shi ma ya bace daga jinsa unzur tamamal hikayati ka duba cikin wannan hikayan faftadahu take waɗannan mutanen suka kunyata bi huduri zalika sadiq ma'ahum wato da halartar wannan mutum mai gaskiya tare da su wa kanu qablahu yahsabuna annahu ala shay gabanin sa suna gani cewa fa su suna kan wani abu ai su majzubai ne suna samun jazba a sumi a shide a ihu alhali ba san shaidan bane ke musu to kaga yawa daga cikin mutane masu wannan zikiri suna tsalle suna ihu ana ganin wane majizubi ne a wane shaidan ne yake taba shi babu wata jazba da za ta kama ka jazba shine ka koma guduwa ga Allah ka tare ga Allah ne Allah ya fisge ka ko ba shine ba ka zan mutumin Allah ko akwai wani abu wanda wannan ka zan mutumin Allah dare da rana banda aikin Allah baka da wani shine majizub ko mm. fakanu ala jahlin murakkabin sun kasance akan jahilci wanda ya hauhawa وقد اتفق أنه صاح بعض الناس بحضرة شيخنا عارف yayi daidai da cewa wani muta wasu wasu daga cikin mutane yayi ihu kusa da wani wato shehi masanin Allah fa qala lahu shaykhu inni tabi'tu sayhataka kaji yace na bi wannan wato karan naka hatta dakhaltu ila kabrin bi magburati kaza wato har na shiga wani kabari a cikin makabarta kaza faqala sa'ihu wa lam yakun min ashabi dhalika shaykhi sadaqta ya sayyidi yace ya sayyidi kai gaskiya lamma marartu bikum fawajadtukum tadhkuruna mahbubakum yace da na bi ta wajen ku na samu kuna ambaton abun son ku wa zakartu anna ana mahbubati yace sai ya ya ambaci koko ya tuna masoyiyarsa wa kana tibna ta'ammin limatat yace yar gidan wani baffana ne da ta rasu wadhalika qabruha kabarin da kace ka shiga to wannan shine kabarin nata falamma tadakkartuha sihtu da na tuna ta sai na ihu min alami firaqiha saboda zafin rabuwa da ita to dan haka ka duba ka ga wannan wali abin da ya masa ya tuna yarinyar shi shi waɗannan sun yi zikiri sun yi ihu shi kuma tuna ya yi ihu don matar da yake so ta rasu shi kuma ya nuna masa cewa ga abin da yake ihu da shi to akwai irin waɗannan abubuwa da yawa mutane su kula su zama mutanen Allah idan mutum yana zikiri hali ya rinjayensa bai san abin da yake wannan ba a maganar shi amma tare da farkawanka da hankalinka da komai ka zo kana canja addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ne ya aiko shi wannan wallahi tallahi ba karamin hatsari bane addini na Allah ne addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda aka shar'anta shi a daina shigo da bid'a a ciki in za ka yi zikiri ka zauna ka rike carbinka daga farkon dare har ƙarshen dare ko inna laka fi nahari safhan tawila wa min al-layli da rana ma ka zauna kai ta zikirinka kai ta zikirinka idan kun haɗu ku matasa ne ma za ku yi zikiri babu laifi in a zaune ne in a tsaye ne ku yi babu laifi a ɗan juya dama hagu la ilaha illallah ilaha illallah wannan ba laifi bane amma ya zamanto da ihu da tsalle da rawa da dukan kirji da adun gure mata da maza su haɗu a rika dukan ƙasa da ƙafafuwa wannan dukkan shi babu addinin annabi sallallahu alaihi wasallam duk kuma wanda ya wannan to ya canja addinin annabi wanda ya canza addinin Allah kuma sai ya je lahira zai san abin da ya yi. Inna dina inda Allah islam addini na Allah ne ba na kowa ba ne ba na shehunka ba ne ba na wani muƙaddaminka ba ne da yake tsoron ka ku watse masa ku daina ka masa hadiya ba na shi ba addini na Allah ne haka duk wanda ya canja addinin Allah kuma zai ga abin da Allah zai masa yawwa a zo a sa kiɗa da rawa a zikiri wanda duka duka bai wuce shekara biyar darasinmu da ya wuce muka faɗa saboda haka mutane a hir kar ku canja ɗarikan shaututar ko da wani aƙida mutum yake yi ba zai samu kana zikirin Allah da annabi ya zo yana zagin ka ba dukkan izala da suke zagin tijjaniya ɗin da waɗannan abubuwan suke zagi ko ba su ne tijjaniyan ba eh duk abin da tijjaniyan ta yaƙa ne ga wannan littafin muna karantawa shi ya bayyana abubuwan nan dukkan su babu وفي الحفني قال المناوي في كبيرة في كبيره فائدة سئل جدي شيخ الإسلام يحيى, يحيى المناوي رحمه الله واتو أنتم بي واتو كاكنسا شيخ يحيى هل الاهتزاز في القراءة مكروه أم خلاف الأولى شن girgiza idan ana karatun Ƙur'ani ba a san shi ko ko ya saba wa abu da ya fi ne, abu da ya fi shi ne kar'ayi. Fa a jaba bi annahu fi ghairi salati ghairu makruhin. Idan ba a sallah ba ne ba makruhi ba ne mutum in yana karatun Ƙur'ani ya girgiza. Ba rawa ba fa. Yawanci za ka ga wasu daga cikin mutane idan suna sallah suna haka haka wannan ba a so. A sallah ana son a nutsu ne. na a nutsuwan ma kuma ka ƙara nutsuwa mustahabbi ne i'tidal da tumanina da haka dan kana karatun qur'ani ba za ka zo kana wani haka haka wannan a'a babu shi a sallah mu dai abin da muka karanta a mazhaban malikiya eh wani lil asaf a sallan sirri ne ma saboda ya nuna shi yana karatu yana ta wani haka haka to da haka wannan babu shi haban ka ya motsa leɓin ka ya motsa wannan shine kawai kaga idan kana da gemu shi ma zai motsa amma ka zo jikinka da aka ce nutsu can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana mutum motsi a sallah yace da zuciyar ta nutsu gaban su nutsu to dan haka idan ana sallah ba a motsi kwata kwata kamar in ka cika mashi a tsaye cak yake ba to haka ne tsayuwar sallah eh idan ka yi ruku'u ma kamar in ka ɗaura ƙwarya ko ƙoƙo a bayan mutum ba zai faɗi ba zai tsaya cak to wannan shine ruku'unka idan kai sajada inda tsuntsu zai zo ya ganka zai iya hawa ya wannan ba zai da ci mutum ba ne to da haka wannan shine tsayuwa ta sallah da kuma sajada na sallah da ruku'i na sallah walakinahu khilaful aula wato a wajen sallan ma ba makruhi bane amma sabanin aula ne dan nutsuwa kaji allazina yushuna ala al-ardi haunan mu'minai su ne masu tafiya a nutse a doron ƙasa kamar yadda wato sifan mumini ana son ya zama nitsitsai ko a tafiya ba a son sauri da sauransu yana tafiya da wato baha na mumi wa mahalluhu idza lam yaglib al-hal aw yahtaj ila nahwi an-nafi fi adh-dhikri ila jihati al-yamin wal-ithbat ila jihati al-qalb yace wato wurin yin sadin idan hali fa bai rinjaye sa ba ko ko bai buƙaci haka ba ila nahwin nafi wato zuwa wato ɓangaren koriya fi zikiri idan ka ce la ilaha illallah ka gani ila jihatil yamin wal isbat ila jihatil qalb kaga la ilaha illallah babu laifi ko kuma la ilaha illallah ka kasaitin zuciyanka da wannan babu laifi ila nahwin nafi fi zikri ila jihatil yamin wal isbat ila jihatil qalb in ka ce la ilaha illallah ka kawo saitin zuciyanka la ilaha illallah ka kawo saitin zuciyanka wannan babu laifi a wajen zikiri to ka ga wa qulbi jawazin raqsi wa huwa sama tamayul wa arqusu law anni fatan yusinu raqsa da haka wannan shine ba wani abu ne in zaka yi zikiri ka motsar da kanka ka tafi da shi ta ɓangaren dama ka da da shi daidai ɓangaren zuciyanka wannan babu laifi wa amma fi salati fa makruhun kaga motsi a sallah to makruhi ne kama wani barewa idan qalla fi ghairi hajatin idan ya kaɗan in yayi yawa ma zai ɓata sallah wa yanbaghi idza kasura an yakuna ka tahrikil hanaki wato idan ya yi yawa ɗin kada ya wuce motsa ganda, kasiran min ghairi aklin, amma ba daga ci ba fa inna salata tabdulu bihi dan sallah tana ɓaci ɓaci da ci, wallahu a'lam. Wala tarfa'il agdama, haka idan kana zikiri, kada ka riƙa ɗaga ƙafanka kana dukan ƙasa da shi. Jam'u ƙadamin idza kunta fil halqati wala tarkudan بنون مخففة من ركض برجله حركها وضرب بها الأرض قال تعالى اركض برجلك بها أي بالأقدام وتولدا عند الذكر في الحلقة يوم الجمعة وغيرها بما في ذكر الجمعة كون الذكر في حالة القيام للذكر قال تعالى الذين يذكرون الله قياما واتو ما سهنكلي سوني وأند سنة أنبتا ألا أسئلي وقعودا كو أزوليه wa ala janbihin ko a kwanci ta gefe sallah ta kowanne yanayi za ka yi kuma zikiri ma za ka yi kowanne yanayi Allah bai sa masa wannan ba matna bi fathi mimin fa sukunin fawqiyatin aw ay zahara shine matna albasi'a zahara albasi'ati albasi'ati din kuma shine al-ardu wa fil bughyati wa min dhalika daga cikin abubuwan da an hana a'ani mimma kana shaykh radiyallahu ta'ala anhu yuhibbu alwuqufa indahu daga abubuwan da Shehu Tijjani yake so a tsaya a wato a wajensa min hududi zikri wato iyakokin zikri abinda ya Shehu Tijjani ya faɗa adamu raf'il aqdami rashin daga kafa min al-ardi wato daga ƙasa wa raqdil ardi biha da kuma dukan ƙasa da wannan ƙafa ka ɗaga ka duka halal kiyami a halin tsayuwa fi zikir wahiyar ɗariƙatu wahiyar ɗariƙus sadatil khalwatiyati wannan zikiri ɗin na a ɗaga ƙasa ana duka wato ɗariƙa ce ta halwaciyawa khilafan liman khalafahum fi zalika saɓanin waɗanda suka saɓa musu a cikinsu akwai wanda ba sa yi وقد كان سيدنا رضي الله تعالى عنه لا يقبله شو تجاني بايا يردان wannan zikiri ka daga kafa kana duka ƙasa to wannan shau tijani ba yarda da shi ya'ani raf al aqdami wa rafd al ard abin da yake nufi wato ka daga duk kafafuwanka ka doki ƙasa da su biha wa yushaddidu az-zajra liman sadara minhu kuma yana tsananta gargaɗi ga wanda haka ya fito, duk wanda ya gani yana rawa yana dukan ƙasa zai masa tsawa, wata ba'ahu ala zalika jami'u ashabi, dukkan sahabban shi tijjani sun bi su akan wannan. To wannan samari da kuke zikirin rawa a wannan littafi kun samu, a wanne zawiya kuka samu, a wanne shehi, duk wanda ya ce muku ku yi haka, to wallahi tallahi ƙarya yake wa tsariƙar tijjaniya, ƙarya yake wa shehu tijjani. ga wannan magana jami'u ashabihi aka ce fa huwa indahum min al-amri shani'i wato yin rawa din yana daga cikin lamari mummuna a wajen ɗan ɗariƙan tijjaniya zikirin Allah za ka yi shehu tijjani da bai yarda rantsuwa da Allah ba ma'ana yi saboda girmama sunan Allah koyaushe wallahi tallahi wallahi tallahi ko sunan ubanka ba ka kama a koyaushe saboda girmama shi ko sai sunan Allah ne za ka zo kana wasa da shi to a wajen shehu tijjani duk wanda yake sakar rantsuwa in yayi wasa zai mutu ba imani zai mutu ba imani in aka yi magana ka ce eh ko ya da ai da gaske ne ka ce eh ba shi kenan ba amma za ka zo wallahi tallahi billahi alazim sunan Allah ya zama abun wasa a bakinka to wannan shine manhaj wato gwadabiyar da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake kai kuma haka almajiransu suke daga cikin magabatanmu akwai cikin kakanninmu koya aka yi ba sa rantsuwa duk yadda ka juyar da su za ka ce Allah Allah ba zai ce maka Allah ba ko wallahi na ba zai faɗa ba sai zai ce maka eh haka aka yi saboda girmama wannan abubuwa shine a fa huwa indahum min al-amri shani'i fi tariqatina wa mithluhu at-tasfiq hakanan wato shehu tijjani ce tafi ya'ani fi dammi a cikin zargi wa shana'ati da muni fi tsarikina a hanyarmu tafi da rawa yana daga cikin abu mummuna ɗariƙan tijjaniya wanda shehu tijjani yake hanawa dukkan almajiransa suke hanawa sai a wannan zamani wasu daga cikin mutane suke yi kuma an goya musu baya suna yi to za mu gani hasken shehu tijjani ne zai aiki ko kuma su za su yi aiki suna sa ana zagin ɗariƙa shi tijjani ana zagin tijjanawa dalilinsu alhali kuma ko izin amma ko jitso amma ba su karanta ba wa fil madkhali ya zo a littafin madkhal na ibn al-hajj wa amma duffi ce kaga bandiri war raqdu bir rijli da wato buga ƙasa da ƙafa wa kashfur rasi da yaye kai wa tamziku siyabi da tsage tufafi fala yakhfa ala dhi lubbi ba zai ɓoye ga duk wani mai hankali annahu la'ibin wannan wasa ne wa suhfun wauta ce wa nabdul lil muru'ati jefar da mutunci babu dattijan da zaka gan shi yana rawa ka ce masa mutumin arziki ne kowaye ne shi ba alkebba ya saba malam in kakin qur'ani yake babu wanda zaka zo ka same shi yana tsalle yana tafi ka ce mutumin arziki ne shine ce fala yakhfa ala dhi lubbin annahu la'ibun wa suhfun ونبذ للمروءة واتو ولما ولما كان عليه الأنبياء والصالحون ولما لم يكن عليه الأنبياء والصالحون واتو yana daga cikin abin da annaba da salihan bayi ba sa kai eh warawa ahli tafsir an ali radiyallahu anhu qal an rawaitu malaman tafsiri sun rawaito daga sayyidina ali كان مجلس قال كان مجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحياء وصبر وأمانة إن كان كانت كتاب الشفاء كما قلنا يتي مزونين النبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا علي يتي مجلسي ne na haƙuri da kunya da haƙuri da amana wala turfa'u fihi al-aswatu ba a ɗaga muryoyi a mazaunin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tu'tharu ay la tuzkaru bima la yanbaghi fihi al al al al, al huram ba a ambatan abin da bai dace da alfarma a zauna ana aibatan mutane wannan ba majalisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yatawasawna fihi bittaqwa suna wa juna wasiya da tsoron Allah mutawabi'in masu kaskantar da kayi yuwakkiruna fihi al-kabira suna girmama babba wa yarhamuna fihi as-saghira suna wato jin kan karamin yaro amma sai ka samu mutum kato yana taron maulidi zama da za a maulidi ma bai koya almajiran ba eh ana magana annabi ana ta ihu ana ta surutu kuma wai shi maulidi yake musu don haka me yasa ba za ka musu maulidi akan yadda ake zama a zamanin annabi ba ka koyar musu wannan ladabi ko tunda yana kawo tsinuwan Allah an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah yace ko ta haka ba a daga murya a wajen zikiri ba a daga murya a lokacin da ake karatun hadisi ko Qur'ani ko wasu abubuwa irin wannan ba a yi in ka duba wannan alfiya na suyuti na asar duk abubuwan nan akwai su yuwaqqiruna fihi al-kabira wa yarhamuna fihi as-saghira wa yu'thiruna dal hajati suna fifita ma abota bukata akan kansu wa yahfazuna al-ghariba suna kiyaye bako wala tatasaffakan hakanan kada kayi tafi bilunin khafifatin min tasaffaqa ضرب بباطن راحته على باطن الأخرى وكذا على ظهرها وكثيرا ما يصدر ذلك من بعض الإخوان haka yana iya fitowa da yawa a wajen yan uwa ana ta tafi ko da cikin tafi ko da ta bayansa kama huwa mushahadun min iyan kamar abu ne da ake ganin sa fa minhum man naha nuhiya fantaha a cikin mutane akwai wanda aka hane shi wannan ya hanu wa minhum man talaha fatalaha akwai wanda yake wasa ya shagalta jabarallahu halana wa halahum wa aslaha ma'alana wa ma'alahum amin wa fil madkhali يا زو في مدخل آه وقد تقرر في الشرع يا تبت الشريعة أن التصفيق شوى تافي إنما هو للنساء ما تاني سكي تافي دون الرجال كما باي مزا فهو ممنوع وتؤنهن مزا تافي كما منعت الآلات المتقدم ذكرها كما يند أكهنا abubuwan kiɗa da ambatunsu ya gabata. Aifis sama'i wa hilal izdikai, a wato jin karatu ko kuma a mazaunatai na zikiri yadda ba a sa kaɗe-kaɗe, ba a sa raye-raye, to haka nan ba a sa tafi. Maza haramun ne su yi tafi. Wafihi a cikin wato matsal. amma al'udu wa ɗumburu wa sa'irul malahi, kaga gurmi da garaya da sauran kayan molo ba haramun su haramun ne, da aka kayan wannan da ake sa a ce bege ake haramun ne, ba yaban annabi za ka yi ba ko yane ne za ka yi ba zai halatta su ba. Idan kuma kace don za ka bi annabi kayan kaɗe-kaɗe za su halatta, to ka sha giya ka ce son annabi ne. sai ya halatta da haka ko eh da haka ta yaya za ka ɗauki abin da annabi ya haramta ka ce wai dan za ka bi annabi ya zama halal bai taɓa yiwa ba ko ya za ka yi in dai abu haramun ne to haramcinsa ba zai tashi ba dan za ka yi aikin ibada da shi sai dai misali a ce uzuri ka shiga kama aka ce kakkaci mushe mutum zai mutu kaga an halatta ya ci ko kar ya mutu ko saboda a kiyaye rai to kaga wannan an ce maka an halatta a wannan guri ne to da haka dan mutum zai yi yabon annabi sunansa bege ko menene ya begen duniya ba saboda haka ba zai yi kace dan za ka yi bege wai kai za ka ɗauki gurmi da garaya da duk kayan kaɗe-kaɗe kana ta kaɗawa ka ce wai kai yabon annabi kake yi wannan ba zai halatta maka su ba da haka فحرام ومستمعه فاسق mai sauraron shi ma fasiki ne wa mustahsinuhu wanda ya kyautata wannan abin yace yana da kyau mutamarridun maulana yace kangarare ne Allah kiyaye mu kaji fa dukkan su wadanne a ce amma wa ammal malahi wal wa ammal udu wa tamburu wa sa'irul malahi fa haramun wa mustami'uhu fasiqun wa mustahsinuhu mutamarrid ولبعض الإخوان رحمه الله تعالى ورضي عنه دقشكين واتواك أنوسو ينقوا يتشي فالله لا يعبد بالتلاهي يتشي ألا باء بوتا مسد واتافا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا تدعون باء بوتا ألا دواسا كاجبا ولا بضرب آلة الملاهي باء بوتا وألا دوكا واتوكا يمولو دقرايا دقرمي دصورنسو irin waɗannan abubuwa da ake amfani da su na zamani na kaɗe-kaɗe wanda 'yan fim ne suke yi wala bi tasfiqin bi wasdin zikri ba a bauta wa Allah da kafi a tsakiyar zikri ba bautan Allah bane wannan tilka ibadatun li ahli kufri wannan ai bauta ce ta ma bauta kafirci masu bautan dan mariki misalin Musa Samiri su suka yi bauta suka yi rawa sai Allah ya tsine rawan a tun a wannan zamani eh dan haka rawa tsinanne ne shi da ka karɓa da baka karɓa ba wannan magana ba za ta tashi ba ka je ka duba littafin tafsirin shubran da aka haɗa fi riyaz da tafsir aka samu wannan magana yace a zamanin annabi Musa da suka yi rawa suka yi bauta sai Allah tsine rawa da haka rawa tsinanne ne in ka yi sa ka san inda kake wala bi tasfiq tilka daliluna fi surati al-anfal yace dalilin mu akan wannan bauta ce ta ma'abota kafirci a suratul anfal wa zaka wadihun li kulli tali wannan bayyananne ne ga duk ne karatu wama kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasfiya kaji fito ihu suke da tafi wato a lokacin da suke bota in kaje coci ba haka ake ba eh a me da zawiyoyi da coci ɗaya ne mala gararam gararam gararam ku hana gari bacci ba a ji kuna musaffa ba ba a ji kuna diwani diwani ma tsarkakeke eh wanda shi ma yanzu mutane ba sa karatun ilimi ba sa karatun fiqh ba sa karatun fiqh tariqa ba sa karanta komai su tara gashi su ce su yan diwani ne shehu ibrahim haka yake mm ba haka yake ba shi ya rubuta diwani ai ko kai ma ka rubuta ka je ka sa shi a gaban malami min alifi ila bai baiti bai wuce dubu uku ba eh ai bai kai wani abu ba ma karanta shi a cikin wata shida za ka je ka sauke ka san duk ma'anoninsa su narku a jikinka ka zama kamilin mutum ba kawai ka tara su ma ku ne gari kaza ku ne gari kaza kana tafiye tafiye sai ka tsuwa ka zo ka mutane tagumi ko kuma ku je ku haɗu da mata ku yi can ku yi can duk wannan buzur na 'yan hakika ne Allah ya mu fatlu wa ma kana salatuhum ila tasfiyatan wa la tatashabbah bil mala yace ka karanta inda Allah ya ce ma kana salatu inda albayti illa muka'an wa tasdiya la tatashabbah kada kai kama bil mala da waɗannan kafirai masu tafi da fito a cikin bauta wa qanna hana al-mustafa nabiyuna an at-tashabbuh bi dini ghayrina annabin mu ya hana mu mu yi kama da addinin wasu musulunci ya wadata da kansa fatlu kitaballahi ya ikhwani yace ya ƴan uwa ku karanta alqur'ani gashi akalla kana da izu biyu a ɗariƙar titaniya in shehu ibrahim ne kuma subu'i kullum za ka yi subu'i na dare subu'i na rana mala kai da kake da wannan ayyukan sai za ka yi rawa mala eh eh bikrun uqudun yunus suhana shu'ara'u yasinun wa qafun bana kai da kake da wannan da rana ka ɗauki qur'ani kai subu'i da daddare ka tashi kai qiyamul lilli subu'i ka buga carbi ka buga carbi a je malam akwai gari kaza babu malam babu kamar shi eh kai da kake da wannan ayyukan ka duba ahzab da aurat ka duba alkanzul masun ka duba rabiul abrar waɗannan su kaɗai ne wallahi kana da ayyuka wanda sun ishe ka komai ka bar magana da wasu idafiya wanda in za a tara ayyukan da za ka yi ina ga tun da ka yi sallar asuba inda za ka zauna har karfe goma dare ma kana zaune karfe goma safe kana ta yin addu'o'inka kai da kake da irin wannan gata da irin wannan tsarika za ka zukume da kanka kamar ɗan makaɗa da maroƙa. Wadabbiru ma fihi min ma'ani ku lura da abin da ke cikinsa na ma'anoni ya rabbi farhamna bi fadlillahi ubangiji ka jin kanmu da falalakka waghfir dhunubana bila tanahi ka gafarta da zunubanmu ba tare da tikewa ijahi ahmada rasulillahi alfarmar manzon Allah wato manzon Allah alaihi wal ali salatullahi salatin Allah ya tabbata gare sa da danginsa wa bi abil fayd tijani ahmada kuma ka mana gafara da ma'abocin yawan budi shine shau tijani shau amadu sahaibur riza alaihi abada wato giragisan yarda Allah su tabbata ga shau tijani har abada a za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu tashi a gaban shi kuma za mu kammala babin insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh